أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu dama haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjid al'ansar a cikin wannan rana mai albarka ta ranar litinin a cikin karatun littafinmu na nuniyatul qahtani cikin ikon Allah da yarda shi wannan zai zamanto zamanmu na talatin a cikin wannan littafin a yau ranar tara ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga 26 ga watan goma shekara ta 2020 miladiya a satin da ya huce mun tsaya a baiti na 360 yau cikin ikon Allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na 361 يقول محمد القحطاني صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد الكسر مرحلتان كلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلان وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولان وصلاة مغرب شمسنا وصباهنا في الحدر والأسفار كاملتان والشمس حين تزول من كبد السماء فالزهر ثم العصر واجبتان والزهر آخر وقتها متعلق بالأسر والوقتان مشتبكان لا تلتفت ما دمت فيها قائماً واخشى بقلبي واخشى بقلب خائف رهباني وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وإشائنا وقتان متصلان والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفروضان فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متواني وارقب طلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان يقول محمد القحطاني صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد الكسر مرحلتان كلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلان خمسون وإذا المسافر غاب عن أبياته فالكسر والإفطار مفعولان وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحدر والأسفار كاملتان والشمس حين تزول من كبد السماء فالزهر ثم العصر واجبتان والزهر آخر وقتها متعلق بالأسر والوقتان مشتبكان لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشى بقلب خائف رهباني وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان متصلان والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفروضان فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متواني وارقب طلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان زادكم الله من فضله وتوفيقه bayan malam a satin da ya huce mun ɗauki abiyata akan alamomi na tashin alkiyama ƙananansu da manyansu daga ƙarshen darasin sai malam yake cewa hallo yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ɗauke sallah da za a yi daga mutane kuma hallo da wahayi shine karatun alkur'ani wanda zaka ga sallah ana walaƙanta ta ana bubbuga ta kuma hallo zaka ga ka nemi maharracin alkur'ani ka rasa kenan malam to sai fara mana bayani a nan darasi na yau a kan lokuta na sallah sai malam yake cewa a baiti na ɗari uku da sattin da ɗaya salli salatal hamsa awwala waqtiha ka yi sallolin wa'innan guda biyar na farilla asba azahar la'asar magariba lisha سوني الصلوات المفروضة الخمسة أول وقتها خرق لوك تنسو إذ كل واحدة لها وقتان كسنها قوة صلى دقتك سلولي نفر الله تناد لوك تيقو بيو قوة صلى تناد لوك تيقو بيو نزكا أفكيو هيك تي الوقت نهاركو الوقت المختار alwakatu almuhtar ko kuma ikhtiyari na biyu kuma alwakatu addaruri an gane ko farkon na lokacin shine almuhtar zaɓaɓɓen lokaci kuma na biyun kuma alwakat al'addaruri kenan wakati na larura lokaci na larura a nan annazim rahimahullahu ta'ala muhammad alkahtani a cikin wannan baitin yana mana bayanin cewa lalle mafi falalar sallah ta farilla a aikata ta a harkon lokacinta don saboda hadisin da ya tabbata a cikin sahihaini daga abdullahi bin mas'ud yarda allah ta tabbata a gare shi annahu qala lalle shi yake cewa سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم na tambaye annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ayyul amalu afdal wani aiki ne yahi falala yahi lada qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-salatu liwaqtiha yin sallah a lokacinta yahi komi falala yahi komi lada fal'akmal abin da ya yi cika wal afdal da abin da ya yi falala an tusalla salat fi awwali waqtiha kenan a yi sallah a farkon lokacinta illa ma kana min hadiyin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai kuma wa'insu salloli guda biyu wanda suke daga cikin shiryawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da karantarwar fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wannan ba a farkon lokacin su bane ake yin su a lokacin kamar misali isha ita ta saba ma magariba ta saba ma la'asar ta saba ma asuba da sauransu ita isha ƙarshen lokacin nata ya hilada amma ita fa sauran farkon lokaci isha ƙarshen lokacin yadda zan mu zo a gaba yanzu cikin darasin insha Allah da kuma sallar isha muka hudda go da kuma sallah a zahar lokacin da ake zahir rana lokacin da ake zahir rana ita ma a yi sallah a zahar a ƙarshen lokacinta shine karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama don mi don saboda hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa iza kana liyawmul haru fa abridu bis salati idan rana ta kasance akwai tsananin zahi sai manzan Allah ya ce ku jinkirta wannan sallah har wannan ranar ta kauda kenan a wannan in zahi ya yi tsanani to a zahar ana so a jinkirtar da ita sannan kuma hallo da lisha banda wannan karantarwa guda biyu ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kowata sallah zaka yi ta farilla ka yi ta a farkon lokacinta shine ya hilada shine sai malai yake cewa iz kullu wahidatin laha wa qatani ka sani kowace sallar ta farilla tana da lokaci guda biyu zan mu zo bayanin a cikin wannan darasin insha Allah akwai inda malai ya zayo mana lokacin guda biyu wanne da wanne ne na kowace sallah sai malam ya fara zance kafin ya zo wajen lokutan malam anan sai fara zance akan alqasaru fi salati yin kasaru a cikin sallah ragewar sallah in azahar ce a mera ta raka'a biyu in ana halin balaguro illa asar ce a mera ta raka'a guda hudu ne he a mera ta raka'a guda biyu shine malam ana a cikin baiti na ɗari uku da sattin da biyu har zuwa baiti na ɗari uku da sattin da hudu malam yake cewa ƙasarus salati alal musafiri wajibun yin ƙasaro a sallah ga mai balaguro ho wajibi ne zan mu yi bayani akan haka yace wajibi ne wa aqallu haddil qasri marhalatani kiltahuma fi asli mazhabi malikin 50 mailan naqsuha milani amma la yake cewa wa izal musafiru gaba an abiyatihi fal qasr wal iftaru maf'ulani anan malam yana bayani akan ƙasaru rahimahullahu ta'ala Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa faradallahu salata hina faradaha raka'ataini raka'ataini Allah ya farlanta sallah lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta sallah ya farlanta ta raka'a biyu biyu raka'atani raka'atani biyu biyu fil hadari was safar a cikin gari ko kuma a cikin da cikin balaguro فأقرت صلاة السفر وزيد في الصلاة الخضر sai aka rage sallar balaguro kuma sai aka ƙara ma sallah ta mai gari kenan a nan almaksud abinda ake nihi a wannan hadisin ƙasar salatu zuhur wal asar wal isha ana yin ƙasaru ne a sallah a zahar da sallar la'asar da sallar lisha sallah nawa cikin salloli guda biyar kenan sallah uku ana yin kasaro a sallah azhar da la'asar da isha kuma salloli guda biyu ba a musu kasaro da magariba da asuba su ana sallata su kamar yadda suke magariba ko kana cikin halin balaguro zaka yi raka'a uku asuba ko kana cikin halin balaguro zaka yi raka'a biyu amma ita kuma sallar azahar guda hudu ne kana halin balaguro zaka mera ta biyu la'asar kana halin balaguro guda hudu ce ka mera ta biyu isha kana halin balaguro guda hudu ce hallo sai ka mera ta guda biyu to amma magana da malam yake cewa a nan wajibun yin ƙasar wajibi ne huwal muhtar kenan wannan kamar shi aka yi so kuma shi ne zaɓaɓɓe a cikin sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mutum ya yi ƙasaru lokacin da yake balaguro don saboda hadisi wanda ya zo daga aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta da hadisin da Ahmad da Ibn Habban suka rawaito inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhsa kama yukrahu an yu'ta al-ma'siya Allah yana so a zo mai da abu na rukhsa na sauki tunda addinin musulunci na sauƙi ne kamar yadda Allah bai so allo a saba mashi kuma bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko su ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam bai cika bai taba cika sallah ba a saman balaguro annabi sallallahu alaihi wasallam da'iman in balaguro yake to kasar yake babu hadisin da yazo aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cika sallah yayin da yake balaguro kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasaro dan shi yasa wayansu daga cikin malaman ilimi daga cikin su akwai Abu Hanifa akwai Abu Hanifa sannan kuma hallo akwai Az-Zahiriya wannan mazhab guda biyu mazhab na Abu Hanifa da mazhab na Az-Zahiriya suke ganin cewa in mutum yana bulaguro ma ya cika sallah kai bai da sallah ma gabaki daya su wannan mazhab na Abu hanifa da kuma azahiriya wayannan mazhab guda biyu amma kuma hallo sauran suka ce a'a mutum yana da sallah amma dai yayi wasa yayi sakaki ya bar babbar sunna da babbar garabasa daga manzo sallallahu alaihi wa sallama akan haka malik ya tahi akan haka shafi'i ya tahi akan haka ahmad bin hanbal suka tahi da malaman hadisi kenan law atamma musafir da a ce mai balaguro ya cika sallar shi wara annal kasar ruksa falayun karo alaihi ba mai inkari sallar shi tayi amma ya bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan abin da yahi mutun yayi kasaro wa ashara nazimu ila haddil masafa anan malam sai fara bayanin to yaushe ne za a yi kasaro a cikin balaguro sai yake cewa وأقل حد الكسر مرحلتان كلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلاني kenan mala yake bayani sai kawo mazhabi na malaman fiqihu a rike da kyau mazhabi na malaman fiqihu ba na malaman hadisi ba na malaman fiqihu daga ciki akwai almalikiya suka tahi akan cewa mutum bai kasaru a balaguro sai in ya kai maili hamsuna mailan maili guda hamsin wa aqalluhuma aw nakasuhuma mailani nakasuha mailani ko kuma a rage maili guda biyu kenan a hamsin an rage guda biyu ne zai bada arba'in kenan a nan menene maili a nan mail a ce m mail egal a m virgil with kilo m virgil with kilo kenan a kilo biyu ba kaɗan yanzu kenan an muka diba a mazhab na imamu malik a wannan lokacin na fi asari na haza kenan wajen kilo saba'in da biyu zai bada kan wannan malamai na fiƙihu kenan kuma ba dukansu ba malikiya ta tahi akan cewa he mutum ya kai maili hamsin ko kuma maili arba'in da takwas wanda ya yi daidai a yau kilo saba'in da biyu amma malaman hadisi sun tahi akan cewa a a suka tahi akan cewa ko da balaguro bai kai wannan adadin ba kai ko da balaguro za a kai shi a ce maili guda biyu rak ne ma in dai wai aka ce a al'ada sunan shi balaguro in a al'ada aka ce sunan shi balaguro babu aƙalli mail ko aksar mail to mutum zai kasaru shine wannan malaman hadisi suka tayi akan shi wa misluhu kuma akan wannan hallo an sake yin wani ikhtilafi na muddatul qasar hallo kwana nawa mutum zai yi yana yin kasaru anan hallo malaman fikihu wa'insu daga ciki ba duka ba wa'insu daga cikin malaman fikihu he suka tayi akan cewa ana yin kasaru batta huce kwana guda hudu wannan su ne kuma hallo kaɗan daga cikin malaman fiƙo suka ce batta huce kwana guda hudu wa'insu kuma malaman daga cikinsu akwai almalikiya suka ce a'a katta huce kwana goma sha biyar wannan ita ce magana ta biyu na harko suka ce kwana hudu magana ta biyu suka ce katta huce kwana goma sha biyar sai magana malamai na hadisi malamai na hadisi sai suka ce a'a ka a haddade kwanaki a cikin ƙasar abinda al'ibra abinda za a aiki da shi a balaguro mutum in yana sunan shi a bako kawai zai yi ƙasaru in kuma ya hudda sunan bako to shi kenan zai cika sallah babu shi babu ƙasaru in yana bako to zai yi ƙasaru in kuma ya huce bakunta ba a ce mai bako ba orfan to ba zai yi wannan kasarun ba a nan malamai suka yi bayani kamar irin su husaimi rahimahullahu ta'ala wanda yake cewa kullu ma yusamma safaran urfan takassara fihi salat ar-ruba'iyya ila raka'atani duk abinda aka ce mai balaguro ne a al'adance to za a rage sallah raka'a hudu ta koma raka'a guda biyu bi haisu iza su ila an fulanin minan nas dan saboda in aka tambaye ɗaya daga cikin mutane kila sai a ce man haza wane ne wannan sai a ce innahu musafirun bako ne dan balaguro ne to wannan mutumin zai yi ta kasaru wa hadha allazi yazharu min haisu al-adilla wannan kuma hallo shi yake bayyana a cikin hadisi iza kana al-musafiru la yadri mata yarja idan mai balaguro bai san ba yaushe zai dawo bai san yaushe zai dawo ba ka halin murabitin fa ya kulu la'alli usafiru gadan au ba da gadan duk mai balaguron da ya yi balaguro ya je balaguron ya je garin a ce a doka misali daga nan mutum ya tafi difa daga zandar mutum ya tafi difa to mutum zai ta kasaru ne kuma bai san zai dawo ba yana yau ko gobe yau ko gobe a lokacin wannan to zai yi kasaru in ji malaman hadisi kasaru zai yi li'annahu la yadri mata tantahi muhimmatahu dan saboda bai san ba yaushe wannan aikin nashi zai cika shi dai yana da niyya yau ko gobe ya dawo fa mislu haza yukassir to matkwatan kwacin wannan mutum yana yin kasaru walau talal waqt ko da ko ya huce wannan kwana 55 kwana 10 15 din nan zai yi kasaru li ihtimalihi safar dan dan saboda ana dokawa a balaguro yake fi ayi waqtin a kowane lokaci amma man tayakkana anna ikamatahu tawila amma wanda ya imani da yayi yakinin cewa wannan zaman nawa a wannan garin yana da tsaho inji malaman hadisi bi haisu yazulu anhu ismu safar adatan har za a goge mai ma sunan dan balaguro ko kuma sunan bako ya zama dan gari wa urfan to ta zulu alaihi kasar to ba shi ba yin kasaru sai mala alaihi ya ce kal'amili na fi safarat kaman masu aiki a ambasad ambasad kuma aiki ne kai ka wancan ma'aikatan kaman daga nan ka ce an kai ka alje kana ambasar kana ciki kana aiki to ka ba kai ba yin kasaru tunda kaman ka tafi gidanka ne na biyu an gane ko kaman mutum ya tafi balaguro kuma hallo ya tafi karatu na wata tara wannan karatu ne ya tafi to wannan wata ta kuma ya san wata tara sayutil to anan wannan watan taran babu shi inji malaman hadisi babu shi babu yin kasaru shine alaihi alaihi jamhur kenan shine akan wannan maganar jamhur suke saman kanta wa qawluhu amma hadashi wa izal musafiru gaba an abiyatihi fal qasru wal iftaru maf'ulani idan mai balaguro de ya gaba ya yi akhar mana iyallan gidan shi bussa ganin shi deja ya huta ya yi balaguro na hanya in ma ya isa ko bai isa ba to falkasar da yin kasaru da ba yin azumi to wannan maf'ulani duka ya kamata ya aikata don saboda zai samu garaɓasa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sai bayan malam ya yi da bayani a saman ƙasaru sai malam sai komo bayani akan bayani akan lokuta na sallah a can harkodi ya ce kowata sallah tana da lokaci guda biyu ƙara izli kulli min laha waƙata ne kowata sallah tana da lokaci guda biyu muka ce alwakatu almuktari au ikhtiyari lokaci wanda ake so zaɓaɓɓe walwaktu addaruri da lokaci na larura sai malam sai ya fara da sallah magariba sai ke cewa wa salatu magribi shamsina wa sabahina fil hadri wal asfari kamilatani wa shamsu hina tazulu min kabadi sama fa zuhuri summa al asru wajibatani والزهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان لا تلتفت ما دمت فيها قائما وحشا بقلب خائف الرهبان أنا مالا الله يمي رحمة yana bayani akan farkon lokaci da ƙarshen lokaci na kowace sallah ta farilla kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma wa aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layl وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كما يندكما الله سبحانه وتعالى يكي تشوى فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أنا Allah yana nuna mana akan cewa yin sallah a harkon lokaci yahi don shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake zambo ga wanda busu yin sallah a farkon lokaci sai sun bari kullum su ne ƙarshe suna da kasala wannan su ne wanda game da sallar su masu rafkanuwa ne kullum sai dai su ringa tana sun yi ko basu yi ba kenan kamar zallar ba ta samna ba a cikin zukatansu ina malam sai fara bayani akan lokaci na sallah sai yake cewa أول وآخر كل وقت فقال في قصة الأعرابي الذي سأله عن وقت الصلاة ووضح له النبي صلى الله عليه وسلم توضيحا علميا شافيا يازو أتكن سنة تمنزا الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دكان شما ياي أفليكي ya gwada farkon sallah na farko kuma hallo ya gwada farkon sallah na ƙarshe ba malaman fiqihu bane kaɗai suka yi wannan abun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ma a cikin kissa ta arabi wanda wannan ba ƙauyen nan yake tambaya annabin rahama sallallahu alaihi wasallama lokacin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana ma wannan ba ƙauye a aikace sai yake cewa wal waqtu ma baina hazain al waqtaini lokacin shine tsakankanin wannan lokacin guda biyu hadisi wanda Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi يقول النازم إن وجوب وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس أنا مالا ديهارا سيهارا تيوا لوكة سلا تا زهر ينا هارا واني دقا لوكة درانا تغشي زوال الشمس لوكة سلا زهر ينا هارا وا لوكة درانا تغشي دقا ذكي السما إذا مالت قليلا إذا تكركتي كدن iza malat qalilan idan ta karkace kaɗan wa iza malat zillu qalilan kuma idan inuwa ta ɗan huto ta ɗan karkace kaɗan to wannan shine san lokacin sallah na azhar kuma wannan shine lokaci na harko na azhar fa haza dalilun ala zawali shamsi wa zihabiha anis sama fa iza wasalat ila hadha al had fa haza awwal waqtu salati az-zuhr in ta ɗan karkacen wannan to shine farkon lokacin sallah azhar misali a yau zan mu ga a yau kamar misali in muka diba muna cikin wata na Oktoba shekara ta 2020 zaka ga ranar wannan zawal din nan tana yin wannan abin nan ne tun daga wajen karhe 12 da minti 17 tun daga karhe 12 da minti 17 zaka ga ta dan karkata dan shi yasa zaka ga wayansu suna yin sallah da rabi wani suna yin sallah da rabi su yi kiran sallah da ishirin su yi kiran sallah da rabi tun daga nan nan lokacin sallah al-muhtari ya shiga kenan shine wannan al-muhtari wa waqtu daruri shi kuma waqti na daruri na azhar yaushe ne min zawal ila an yasira kulla shay'in mislahu duk lokacin da inuwa ta zo daidai da mai ita to wannan shine ƙarshen lokaci na azhar kuma shine wakatinta da ruri shine lokacinta na ƙarshe na biyun kenan mutum ya ga inuwar shi ta yi daidai da tsahon shi wannan shine lokaci na daruri na sallar azhar kuma daga nan lokacin sallar la'asar yake farawa kuma ya zama su lokacin sallar azhar la'asar na harko duk lokacin da inuwa ta kai tsahon mai ita to yanzu sallar la'asar hallo ta shiga kuma shine harkon lokaci muhtari na sallar la'asar duk lokacin da inuwa ta kai tsahon mai ita wa indaha yabda a waqtu salatul asr a nan lokacin sallar la'asar yake farawa wayamtaddu ad-daruri ila gurubi shams ita kuma darurin san lokacin sallah al-asr har zuwa gak da fadawa rana lokaci ne kenan har zuwa gak da fadawa rana mu ce misali da mutum zai yi sallah a karhe biyar har zuwa karhe shidda to wanda ya yi sallah ne ba a waqt muhtari ba ya yi sallah ne a waqtud daruri kuma sallah a waqtu muftari ita ce ta hilada kamar yadda yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyul a'malu afdal qala as-salatu li waqtiha sai yake cewa li anna jibril jaa wa salla sallallahu alaihi wa bin nabi sallallahu alaihi wa sallam dan saboda jibril ya zo yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi awwal waqti min zuhurin a farkon lokaci na sallah a zahar jibril ya zo ya yi sallah da annabi tsira da amincin allah shi tabbata a gare shi sabihatul isra ranar isra'i sun masalla bihi fi yawmus sani kuma a rana ta biyu fi akhiru awqatis salawat sai mai lokaci a lokaci na laruri to qala sai jibril ya ce ya muhammad ya annabi sallallahu alaihi wa sallam alwaqtu ma baina hazaini alwaqtaini idan kaga anan akwai lokaci akwai muhtar kuma akwai daruri wa ashara an-nazim ila anna hadha al-ishtirak al-hasil bayna az-zuhr bi qawlihi wal waqtu mushtabikani anan in kuka diba baiti na 167 malan yace wa zuhur akhir waqtuha muta'alliqun bil asri wal waqtu mushtabikani lokutan ho mushtabikani shabaka a darma suke da juna mala yana nihin anan kan cewa sallah azuhar da sallar la'asar suna daga cikin salloli wanda ake ma jam'i na takdim ko kuma a musu jam'i na ta'khir in an ga hadari ana iya hada azuhar da la'asar in ana cikin balaguro ana iya gama azuhar da la'asar imma a yi wannan sallah a lokacin azuhar ko kuma a yi sallah a lokacin la'asar in an yi wannan sallah a lokacin azahar ita ce ake ce ma jam'ut taqdim in kuma an yi ta a lokacin sallah la'asar ita ce ake ce ma jam'u at-ta'khir kenan taqdim kaddamarwa da ta'khir jinkirtarwa wannan sunna ce tafiyayyen halittu annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi zaka ga wa'insu sun ɗauki abin kama al'ada sai a yi sallan magariba ga hadari ya taso amma kuma hallo ba a yi da ishab ba kuma sai a bari kuma daga an ga hadarin ya fara cida ko an fara tsatsawa hallo ya awar Allahu akbar Allahu akbar a fara kiran sallah sabo kuma hallo an anan bid'a ce kai anan kai bid'a sunna ka hada su kuma babu kiran sallah tsakankani an gano go sunna ka hada su in an ida a zahor in an yi da azahar a yi la'asar ko kuma an yi da magariba a yi isha in ba ka yi ba haka ka bari har hadarin ya zo to in kai sallah ta azahar ko kuma in kai sallah ta isha to ka yi sallah lokaci bai yi ba an gano go sunna ta kuma ka kawo wani abu sabo wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba shi annabi bai bari ya sa wani minti goma ko minti goma sha biyar a'a in ana hadawa kawai hadawa ake yi in kuma ba a haɗawa kawai ba a haɗawa amma bai yiwa ka yi sallah ta magariba kuma ga hadari ya taso ka ce don hadarin kuma hallo kai baka haɗa ba kuma hallo ka yi gauga kiran sallah kuma hallo ka tada wata ikama ta daban gwanda ka haɗa da ka yi wannan bid'a wannan kai ne ka ƙago ma kanka duk wanda kuma hallo ya kago ma kanshi wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa huwa raddun an maida mishi kenan shine mala yake cewa wal waqtu mushtabikani wannan holokutta ta sallar azhar da sallar asr a hada suke in za a yi jam'u at-taqdim ko kuma in za a yi jam'u at-ta'khir sai malam yake cewa kahin ya ci gaba da sallah ta wajen magariba sai yake cewa la taltafit ma dumta fiha qa'iman wahsha bi kalbin kha'ifin rahbani anan malam kamar ya sa wani birgil ne yayi wani zance kahin ya dawo cikin maudu'i sai malam yake cewa la taltafit kada ka kasance mai waiwaye a cikin sallarka ka juya nan ka juya nan ma dumta fiha matuƙa kana cikin sallah ka'imar kana tsaye wahsha kai hushu'i bi kalbin da zuciyarka kha'ifur rahmani kana mai tsoron Allah subhanahu wata'ala anan malam yana mana bayani akan mahimmancin tsoron Allah a cikin sallah Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul mu'minin inda yake yaba mummunai kuma yake siffanta mummunai sai yake cewa qad aflahal mu'minun haƙiƙa mummunai sun rabauta sai ma alkur'ani ana Allah subhanahu wa ta'ala sai aka yi attaudihu ba'da al-ibham fi al-balaga sai a ga an ce mummunai sun rabauta to yanzu kuma sai za a kama to su wane ne mummunai sai aka ce allazinahum an salatihim khashi'un abinda aka fara kawowa kenan daraja ta harko kuma an mutum ya same ta kuma yana samun sauran duka wanda ake zanowa daga baya duk wanda a sallar shi ya samu khushu'i to babban mai imani ne duk wanda zai yi sallah ya ringa tuna Allah subhanahu wa ta'ala ya san wa a'a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ne yake kuma wannan sallah ya ringa bata eh muhimmanci fiye da komi a matsayinta na rukuni biyu na rukuni na biyu na shika-shikan musulunci kuma a matsayinta na abin da za a fara dibawa ranar tashin alkiyama in ta gyaru komi ya gyaru kuma in ta ɓace komi ya ɓace sai mala yake cewa to kadda ka ringa waiwaye la taltafit kadda ka ringa waiwaye ka da kanka kawai inda kake ajiye sujadarka nan ne ai ka da kanka idanunka ganinka inda kake sujada ka ajiye idanunka a inda kake ajiye goshinka sun huskanci kuma hannu alkibla sai malam yana mana kashedi akan waiwaye shi kuma wannan waiwayen daga shaidani ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi mummunar sata mutumin da yake sata a cikin sallashi satar da ta kowata sata mutum ya ringa sata a cikin sallashi sai sahabbai suka ce ta yaya mutum zai yi sata kuma hallo a cikin sallar shi ya rasulallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa allazi yasriqu salatahu la yatumma ruku'iha wala sujudaha mutumin da yake yin sata a cikin sallah shine wanda baya cika ruku'inta kuma hallo baya cika sujadarta hadisi wanda imam malik rahimahullahu ta'ala ya rawaito shi yana ita ce mummunar sata mutum ya ringa wayoyi kuma yana buga-buga ruku'i ba na kirki ba eh sujada ba ta kirki ba wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaida shi da ya yi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum salam irja tusalli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan saboda baka yi sallah ba sahabin nan ya koma ya sake dawowa wajen manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce me irja tusalli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan saboda hau ba kai sallah ba ha da mai so uku sai eh sahabin nan sai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse da wanda raina yake hannun shi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya bin iya wata sallah ba sai wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya me yanda ake yin sallah a cika ruku'i irka hatta tatma inna raki'an ka yi ruku'i hakka kasance kana da mai nutsuwa a cikin ruku'i kuma ka yi sujada kana mai nutsuwa a cikin sujada duk lokacin da zaka Allahu akbar sami Allahu liman hamida komi ba nutsuwa kana shishika bakka da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan sahabin ko ma ka yi sallah dan saboda baka yi ba sallah yanan dan shi yasa a tsaya a ringa cika sallah a samu khushu'u a cikin sallah kuma halo ka a ringa waiwaye a cikin sallah sai malam sai ya komo sai yake cewa wa kaza salatu guruba shamsi naharina bayan malam yayi bayani akan sallah ta azhar da sallah ta la'asar sai ya ce wa kaza salatu gurubi shamsi naharina haka da sallar fadawar ranar mu wacce kenan magariba wa isha'ana da sallar ishamu wa katani muttasilani wa'innan ma lokaci ne wanda suke liƙe da da juna nan ma ana iya jam'u taqdim hallo ana iya jam'u at-ta'khir bayanin salatai al-maghrib wal isha malam yana bayanin sallar magariba da isha fa waqtu al-maghrib yabda min ghurubi shamsi shine yake cewa wa salatu maghrib shamsina wa sabahuna kenan sallah ta magariba tana farawa ne daga fadawar rana daga rana ta hwada to kawai farkon sallan magariba kenan ya shiga kuma an yi so daga ranar ta hwada mutum ya yi bude baki in yana azumi kuma hallo in kuma bai azumi ya yi gauga ya yi sallar shi daga rana ta hwada ke bari duhu ya shiga sosai ila mugib ashafaq al-ahmar batta da tsaho ita magariba har zuwa bacewai ashafaqi ja jan rana na yamma daga ya bace to shi kenan wannan wakat ikhtiyari ya huce lokaci na harko na sallata almagarta magariba wasunna ada'uha fi awwal waqtiha kuma sunna ayi ta a wannan lokacin daga hadawar rana har zuwa bacewar shafakin nan ja na yamma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda jibril ya yi sallah da shi a wannan lokacin wa bi mujibu shafaqil ahmar yadkhul waqtu salatil isha kuma daga wannan jajen na yamma shafaqi ja ya bace na yamma to kuma hallo wannan wakati ne na daruri kuma hallo lokacin sallar isha ya shiga wakati ne daruri na magariba kuma hallo lokacin sallah na isha ya shiga na harko kenan muhtari wasunna ta'khiruha ila sulsul layl al-awwal to nan kuma shine ita kuma lisha ba a san farkon yin sallar lisha in san samu ne a yi ta a ƙarshe in san samu ne a yi ta a ƙarshe ko kuma a jata ila sulsul layl har zuwa kashi uku na dare malam takun hunaka mashakka in babu wahala amma a rike da kyau malam takun sunna ce saboda addini sauki ne malam takun hunaka mashakka in babu wahala akan haka ga masu yin sallai li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam dan saboda annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi akharal isha ya jinkirta sallar lisha zati lailatin a wani dare hatta raƙadan nisa wasu biya har sai da mata da yara suka yi barci ba a yi ba sallar lisha sun kharaja alaihim sannan annabi sai ya huto wajensu faƙala sai ya ce musu innahu la waqtuha lalle ho wannan shine lokacin sallar lisha laula an ashukka ala ummati kun ga addini surgo laula an ashukka ala ummati annabi sallallahu alaihi wasallam in ba dandan ba ina tsoron in tsananta ba ga al'ummata da wannan ho shine ho lokacin ta fa wannan shine lokacin ta kenan wannan shine a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam laula an ashukka ala ummati la amartahum bis salat fi misli hadhihi sa'a in ba dan ina tsoron in tsanantawa ga al'ummata ba, da na umarce su da su yi sallar lisha a kwatankwacin wannan lokacin. Inan bayan mata sun yi kwana, yara sun yi barci. A gani, adi, yara suna gauga barci, kamar yadda mata hallo suna gaugawa barci. Kenan kaga kenan misali anan da zamu ce kamar karhe nawa, kamar karhe tara ko karhe goma, zaga mafi yawa yara sun yi kwana. idan haka zakin wa kazalika jaa fi sunna kuma hallo ya zo akan sunna game da sallar isha ma zakarahu jabir radiyallahu anhu abinda jabir da Allah ta tabbata a gare shi ambata fi sahihi a cikin littafi na sahihul buhari qala sai yace wal isha'u ahyanan wa ahyanan idza ra'awhum ijtama'u ajala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar lishani lokacin da aka ci abinci na dare kawai sai a yi sallar lisha wa hayanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ya ga mutane sun cika masallaci sahabbai sun cika masallaci ajjala sai a yi gaugayin yin lishan sai a yi ta farkon lokacinta in ya ga mutane sun cika sun halarta wa idza ra'ahum abta'u akhara idan kuma ya ga sun jinkirta ba a zo ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jinkirta ta hadisi wanda imam buhari ya rawaito wa yamtaddu ikhtiyar al-isha kenan yana tahiya waqti na harko na sallar isha ila nisful layl har zuwa ga rabin dare shine waqti na harko kenan ila nisfu al-layl kuma alal asah kenan kuma min nisfil layl ila tulu'il fajr kuma shine waqtu asani li salat al al-isha wa huwa al-afdal in amkan kuma shine yahi in ya in ya samu a wannan lokacin shine yake cewa waqatani muttasilani kamar yadda aka yi bayani akan wancan da ya huce sai malam yake cewa a baiti na 370 wasubuhi munfaridun bi waqti mufarridin لكن لها وقتان مفرودان فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متواني وارقب طلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان أنا ما لينا بياني لكم حلو أكن بيان يا أزهر للعصر ya yi magariba da isha yanzu malam sai fara bayani akan lokaci na sallar asuba ya ce waktu salatul fajr yabda min tulu'il fajr lokacin sallar asuba yana farawa daga hutawa alfijiri ila an yahsilal isfar jiddan har zuwa ga horko-horkon yayewar duhu mutum ya ringa ganin in an ya halba mashi ya ringa ganin wannan mashin inda zai kwada wannan shine wakti na salat az-zuhr tun daga hutawa asuba a sallar asuba tun daga hutawa al-fajr har sai inda kamar misali in an halba kibiya kuma za a ga inda wannan kibiyar zata zata kwada وآخر وقت الاختيار يمتد الضروري إلى طلوع الشمس كما هلو كرشن لوكتن ناتا هزوا هتوى رانا هزوا خرقون هتوى رانا دغنان لوكتن يا ينكي كنا والسنة أن يصليها في أول وقتها إتما صلى أصبا سنة أصلاته تأخرقون لوكتن تدده دهن bayan alfijir ya hoto a sallace ta da duhu-duhu shine wannan farkon lokaci na sallah asuba bal huwa hadihi bari ma wannan shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa galibu fi'lihi kuma shine mafi yawan aikin shi in zai mafi yawan sallah asuba ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ta da duhu duhu li hadisi Aisha radiyallahu anha dan hadisin ummuna Aisha da Allah ta tabbata a gare shi في الصحيحين أتكن صحيح البخاري أتكن صحيح مسلم قالت تكتشوا كان النبي صلى الله عليه وسلم النبس إرادة أمنشان الله اشتبتا أغريش ياكسنتي يسلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنين والمؤمنات النبي صلى الله عليه وسلم ياكسنتي ينعين سلى أسبا كغا ما تاسنزو أن سلى أسبا سننكم حلو mummunai baka iya ganewa wace ce wannan wace ce wannan wace ce wannan in ji aisha don saboda akwai duhu a ciki ma ya arifu hunna ahadun minal galasi in ji aisha don saboda babu ɗaya wanda yake gane wannan wace ce wannan yar gidan wace ce don saboda duhu algalas duhu hadisin wanda buhari ya rawaito kenan shine anan mala yake cewa anna lil fajr waqtani kenan alfajr yana da lokaci guda biyu sallah na asuba kenan wanne ne lokaci na farko an raba su da larabci alghalasu wal isfaru alghalas wal isfar algalas duhu duhu wal isfar kuma hallo maza haske haske wal isfar ya ce haske haske kenan da duhu kuma hallo da haske haske kenan su ne wannan wakata ne algalasu wal isfaru kenan su ne malam ya yi bayani a ce fajarun bi mana algalasu wa isfarun bai na kilaihima a tsakankanin su ne lokacin sallah asuba yake kama taqaddama bayanu algalas wa huwa al-afdal sallah a algalas a cikin duhu tayi wal isfar wa yuftamal an yakuna al-maqsud malumai suke cewa al-isfarun asalin ma wai da ake son samun shi wai limami ne wanda zai yi sallah tun sallah tana cikin duhu ya ɗauko doguwar sura an fara sallah da duhu amma ba a ida ta ba kuma hallo ha isfar ya shigo ana samun haka sunna ce kuma a fara tun duhun ka samu ladan duhun kuma ba ida ta ba don saboda ita sallah asuba ana so a ja sura dogaye har a samu haske-haske kamar yadda abubakar siddiq da mafi yawan sahabbai suke yi yarda Allah ta tabbata a gare su sai malam yake cewa a baiti na 372 da baiti na 373 ya ce warqub tulu al-fajr wastaiqin bihi fal fajr inda shuyukhana fajrani ka tsaya ka yi fa lura ta kirki dan saboda alfijiri alfijiri guda biyu ne kadda ka yi sallah asuba lokaci bai yi ba shi ne ma nake cewa warqub tulu alfajr ka tsaya fa ka karanci hutawa alfajr wastaiqin bihi kuma hallo ka tabbatar da wannan alfajr in na kirkin ne ba na ƙarya bai hutu falfajr inda shiyuhana dan saboda alfajr a wajen malamanmu fajrani yace alfajr guda biyu ne a wajen malamai guda biyu suke cewa alfajr as-sadiq walfajaru al-kazib akwai alfijir na gaskiya kuma akwai alfijir na ƙarya shi al-kazib ko al-murtafi fi sama alfijir da kake ganin shi a sama gabas na ƙaryan a can sama yake shine bambancin na ƙarye a can sama yake murtafi fi sama kuma hannu na kirkin zaka ga bai yi sama ƙwarai ba yana shine wannan bambancin da ake ganewa na alfijir na ƙarya ne ko kuma alfijir na gaskiya ne bambanci na biyu shi alfijir na ƙarya zaka gan shi kamar hayaƙi ne kuma hallo zaka gan shi bai da tsaho shi kuma alfijir na gaskiya zaka gan shi mustaqilun zaka gan shi yana da yana da tsaho fil ufqi ay mumtad ولبيانه صلى الله عليه وسلم دان بيان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده عن يمينه وعن شماله annabi da zai ma sahabbai bayani na alfijir na gaskiya sai da ya shimfiɗa hannun shi a dama shi kuma hallo da a yi hagun in shi kenan ba waje ɗaya ba ne ba shi za a gan shi shi wancan fajar kazib waje ɗaya ake gane shi shi kuma fajar sadiq za a gan shi waje diya li'annahu musta mustatilun yana da tsaho kenan wannan shine alfijir kenan as-sadiq wancan kuma hallo al-kazib kenan wanne ne kuma in ya hoto sallar asuba take farawa shine alfijir a as-sadiq sai malam yake cewa wazillu fil azmani mukhtalifun kama zamanu shata was-sayf mukhtalifani a baitinmu na karshe a yau sai malam yayi bayani akan cewa wannan inuwa kuma kakkai itimadi da ita a kullum don saboda tana sassauyawa kamar yadda lokaci yake sassauyawa daga inuwa a cikin sanyi ba ɗaya ba ce ba da inuwa a cikin zahi ba ɗaya ba ce ba da inuwa a cikin bazara yanan tana sassauyawa ala hasabi fusuli a sana yanayi yana sauyawa lokaci yana sauyawa don shi yasa kake shi malaman masallataya suna cewa saboda yanayi na lokaci sallar kaza zan mu jayo ta kaza sallar kaza zan mu tura ta kaza wannan shine ake yi wani sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kaga ana yawaita jan sallah ko kuma ana gusata gushe-gushe kakka ga ana yawan gushe-gushe ka ce a malam ya dame ku da gushe-gushe sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama malam ya diba lokaci ya ja ko kuma hallo ya rage kenan wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ina haza huwa darsuna mun tsaya a baiti na 374 khullasatud dars malam ya yi bayani akan kowace sallah tana da lokaci guda biyu wa zai zana mana lokaci guda biyu na kowace sallah yaya ake gaya musu na waktun daruri da da wakt al-muftari wata sallah ce wadda lokacinta ita yana farawa lokacin da inuwan mutum ta kai kwatankwacin tsawon shi ko kuma inuwa abu ta kai kwatankwacin tsawon shi wannan lokacin lokacin nan ne ake fara yin wannan sallai wata sallah ce sallar la'asar mumtaz sallar la'asar ita ce wanda ake farawa wanda inuwa ta kai tsawon mai ita sai malam ya mana bayani akan cewa salloli guda biyar ne guda uku ake ma kasar guda biyu ba a musu kasaru wanne da wanne ake ma kasar da azahar da la'asar da lisha da magariba da asuba ba a musu malamai sun yi magana guda uku akan kwanakin kasaru malamai sun yi magana akan kwanakin kasaru da malaman fikihu magana ta harko malaman fikihu magana ta biyu da malaman hadisi magana ta uku wa zai zana mana na'am now now saidu na harko sun ce kwana hudu malaman fiƙi na harko sun ce katta wuce kwana hudu na biyu ha na hudu kwana goma sha biyar malaman hadisi kwana kuna tare da shi na'am zai zai iya ɗaukan sunan ɗan balaguro zai yi kasaro in kuma bai ɗaukan sunan ɗan balaguro baya kasaro na kuwa zai ka misali kaman wa kama wanda ya je aiki wani gari na'am kama ambasadar na'am kama shi wannan wanda zai yau zan tafi gobe zan dawo na tafi kasuwanci in siyo tattasai a jifa yanzu kuma he tattasai bai zo ba ina yau zan tafi gobe zan tafi ina ta jiran mota na yi kasar ko ba na yi kasar ba zan yi kasaru kenan zan yi kasaru don saboda bin san ba yaya tattasan gobe zai zo ko jibi ko gata kenan zan yi kasaru ana kenan wannan shine karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ta uku malam yake cewa as-salat fi waqtiha tahilada sallah a lokaci tahilada malaika hadisi da ayoyi na alqur'ani mai girma sai dai kawo in su salloli guda biyu su wannan suna da ka na daban wani irin yanayi ne gare su kuma in su salloli salloli ne na'am sallar isha da sallar ita sallar azhar da yaushe tana da sharadi da yaushe ne ake jinkirtar da sallah a lokacinta na laruri wanda shine ta hilada sallah a zahar idan yayi zahi yayi yayi zahi kenan idan zahi yayi tsanani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a takaita a takaita azhar kenan a jinkirta ta ha ranar ta dan ta dan sanhoha kenan wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin sallah asuba lokacin sallah asuba lokaci guda biyu ne muhtari da daruri yaya ake ce ma muhtarin ikhtiyari kuma ya ake ce ma darurin sallah asuba ha sallah asuba ah na'am na farko ana ce mai algalasu na'am na biyu ana ce mai al-isfar abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اقض هوائجنا جميعا اللهم اقض هوائجنا جميعا اللهم اقض هوائجنا جميعا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين